ها وحملها على الاستقامة باب في التفكر wannan babin yana magana ne a cikin yin tunani tantance ne fi azimi makhluqatin lahi ta'ala a cikin ababen halittar Allah masu girma ko ka kalle su in ka kalli abin halitta mai girma to wannan zai nuna maka kamala da girman wanda ya halicce shi to shi duba iri biyu ne akwai annazar bilbasari shi ne wanda za ka kalla abu da ido wannan garara da mutum da duk dabbobi ɗaya suke wata dabba tana kallon abu a fili daga abin da zai bata sha'awa ko wanda zai firgita ta to haka mutum shi ma ɗaya kuma duban bil basirati da basira ake ba da ido na fili ba shi ne wanda za ka yi izana a cikinsa to shi wannan babin akan duba na basira yake magana wanda za ka duba na basira wanda zai ƙara maka imani zai sa kaka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala to akan girman halittar Allah ake so mutum ya tunani a cikin makhluqat an san rana ko muka dubi ƙasa wannan da muke ciki tamu za mu ga muna ta yawo a cikinta harajullahi wasi'a tana da faɗi kai ta yawo a jiragen sama ana zuwa duk inda za a amma in ka dubi rana ita kuma ta ninninka ta ai kawo kuma halittun da suke taurarin da ake su kawo kibu wanda sun ninninka rana ninkin ba ninkin mu kullum haihuwa suke kamar da kaza take kwanci ta kyankyasa haka suke yi akwai kaukabin da ya ninka rana so tiriliyan goma sha ɗaya da kuma biliyan ashirin da wani abu da wannan muka je da shi madina nan gidan asama allahi husina ya ga wa'annan abubuwa in aka kunna abun ma sai kamar za ka firgita in abun ya harba ka ganda ya tafiya take tafiya sai kamar kai abun haɗe ka zai to ya ninka rana so tiriliyan goma sha ɗaya da kuma biliyan ashirin da biyar da wani abu ya fi ta girma kuma duk da wannan girman nasa an ce bai kai laibacin sama ta ɗaya ba bai kai laibacin sama ta ɗaya ba sama kuma har guda bakwai ce kuma kowace a ciki ba kuma wai hororo take ba a cike take kuma da hanya sai an buɗe ma ba inda za a saka 'yan yatsu hudu sai da akwai mala'ika a gura sannan wannan sammai guda bakwai in aka tattara su da wannan kasar in aka ɗauke su aka sasa a kursiyu kamar ka ɗau zobe ƙawanya ka ajiye a cikin hamada ne in kuma ka ɗauki sammai da ƙasai da kursiyu in ka saka su a al'arshi kamar ka ɗauki zobe ne ka ajiye a sahara saboda haka ya yi halitta gingin-gingin tangan-tanga ga sunan kuma yawo suke kullum fi falakin ya subaho ko ne saralleku yake yana ta shawagi abinda yake rike da su da sama da ƙasa kowa jazibiya da kowa na biza kawai waɗansu maganaɗi su biye saka jazibiya ita ce wacce take gravity tana jawo abu ita kuma na biza tana tankaɗarwa shi sa komai ke tafiya daidai wato shi sa ke cayi suku samawati wal arda an ta zola wala in zalata sai me in amsaka huma min ahadin min ba'di in ya bar wannan system din ya goce wanda ya sai da shi sai shi kadai da shi kawai ya rike abin ya bashi yake tafiya to idan wayana wanda suke yawo guda daya sai ta kankishi miliyan goma gobe ma ta kankasa kuma filin ya ki cika shi sa ce wasu sama'a banaina ha bi aidin wa inna la musi'u sama mun halicce ta da iko ya ce ni masu yarwatawa ne shi da kansa yi wa kansa a jinjina to in haske ya fita duk gudunsa wanda a cikin sakan daya sai tafiyar kilomita dubu ɗari uku amma sai tafiye shekara dubu bai je wani gudun ba bai je ba to dukkaninsu wannan a gurin Allah ba komai ba ne sai ci awalaisa da zai karaka samawati wal arda bi qadirin ala an ya khalaqa mislahum ke bala wa huwa al khallaqul alim in ya so wannan duk abin da ka sani kalma ɗaya zai faɗa ce kun irinsu zai samu in irinsu miliyan yake so in ya ce kun sai ya zama waɗannan duk gaba ke ɗayansu in ya so kawo da su zul zai ce kamar ka fice kendir ba za ƙara ganin ko ƙorarsu ba za ƙara gani ba wannan shi ke nuna mana girman allah da kamalarsa da wannan kawai za ka lura to amma malaman tauhidi sai suke cewa da mu fanzur ila nafsika dai duba kanka duba kanka kamar mu dawo kanmu tuku mu ɗauki sunan allah alwashi'u mu gwada mutum lokacin da za a halicce shi ƙwayar halittar da za ta taho an fidda wata ƙwaya wata kai idan fara ba ta zaga jikin mahaifiya wadda zirar haka shi kenan ta gama aikinta tana gaya wa kowace halitta a jikin za a yi bako kuma a riƙe shi duk wata halitta take feshin kemikal za ta daina sannan in ta daina kuma an gaya mahaifa ita kuma kada take kullum wal wal wal damin da ya shiga za ta harbar da shi to za ta daina in abin ya shiga ya haɗu da rai-rai na namiji da kuma kwai na mace ya haɗu ya zama da rufatan amshad to za kuma ta riƙe shi gam ta rufe shi a yi mata shimfiɗa hawa hawa hawa sai ta kai shimfiɗa hawa takwas kaga wannan wani ne ya sa ki da kama sannan kuma sa mubiya abin yana tafiya yana tafiya yana tafiya akwai abin da yake bashi abinci yana ci gaba da rayuwa don haka samu watanni zuwa wata hudu to mubiya kuma za ta karba aiki ita ce za ta dinga yi ita kuma duk wani intensive care da ake da shi a duniya ba wani komai zai shiga sai ta tace shi wala abinci wala ruwa wala iska babu inda za a yi a samu wani da zai shiga jikin wannan yara tana tare da shi ana canja shi ana ƙara shi inda yake faɗa na dufa halaka buduga izam sa'ul izam bi lahaman kuma an sha na ko karkan akara kaga buka shi yana ƙara fada ta shi na kaila yalwata shi idan ya kai lokacin da kwashinsa da tsokarsa hannu zai iya karba to an nawa lokacin fitowarsa ya yi a wannan lokacin sai a buɗa masa kamar ƙofar allura in aka buɗe kamar ƙofar allura sai ta ƙara buɗewa tana buɗewa ta wasu ɗan yatsu biyar za su iya shiga wancan da aka sa ta ta riƙe shi to ita ce kuma a lokacin ba abin da take so wanda ta turo shi in ta tashi turo shi kawai lokaci ɗaya ko sai ta harbo shi an kare ba wani abu zai kurje shi ba wani abu da zai karce shi ba wani abu zai masa rauni ba wani abu zai masa targaɗe ko ya karya shi sun masabila ya sarau sai fito da shi duniya yana fitowa da shi duniya sai ya tarar da rijiya wacce take da ruwa gundum ba a kwarkware ba a kwartane shine nonon uwa sai ya samar masa da lubana ruwan nono mai ruwa mai ruwa da kawai a iya ranar kawai ake da bukatar su iya nan ake wani ingirewa ba za a same shi ba gobe sai kara yarwatawa sai kara zuwa wani sinadar yana sha yana sha yana sha yana sha jikin yana kara girma ana kara masa ƙarfi ana kara masa ƙarfi to in aka so ƙashinsa kuma yi fari ko kasa yanda idan jikin yana da buƙatar abinci fiye da ka sai kuma ya ƙaro waɗansu haƙoran har zuwa lokacin da haƙoransa za su kammala kuma an masa haƙoran ba irin na saniya ba ba irin na kura ba ba irin na zaki ba zaki nama kawai yake akuya za ta ke ci da tsaba ta ci ciyawa shin ka iya koyi kowace halitta abinda suke koyi shi ka dan adam sai sa masa hakoran da zai iya cin bubun kusa kasa zai iya cin nama na dabobi manya da kanana da na tsuntsaye da na kifi zai iya cin dangin kulu'utu zai iya cin dangin kambori zai iya cin tsaba zai iya cin ganye duk a haƙori isa masa yana buɗa masa kaga wasi'u yana ƙara masa sannan da ya kai ga wannan gabar sai janye masa nonon da uwa take bashi ya raba shi da wannan nonon shi kadai ya kuma buɗa masa dukkan abincin duniya zai iya ci in banda wanda ya haramta masa sannan ya zo babu hankali babu basira saboda rarrauna ne in ya zo da hankali tangarangan to zai ga takaici a rayuwa zai ga takaici a rayuwa in ya zo da hankali domin zai ga ba zai iya wa kansa komai ba tsaraici ne nasa ba zai iya kare wa kansa ta ba sai an samar to kuma yana da hankali da zai gane sannan in ya zo ai kwanta aka kwanta da shi a guri ba zai iya tashi ba sai in ta da shi aka wataƙila a manta wataƙila a yi wani abu wanda za a shagala ba a zo ta kansa ba zai ga takaici za a yi masa wa'ansu ma'amaloli wanda za su dame shi sai aka janye masa hankali da tunani to ana tafiya ƙarfinsa yana ƙaruwa da ko sake buɗa masa ake buɗa masa ake buɗa masa da in aka kwanta da shi a rigingine shi kenan tawasi'u sai ƙara buɗawa sai kai matsayin da zai a kwantar da shi a ƙarƙarin dama ko na hagu kaga an ƙara buɗa masa an samar duk duniya ba wanda yake ba shi wannan ban da Allah daga nan sai kuma a ƙara faɗaɗa masa ya ƙara yalwatawa sai yana ƙoƙarin tashi sai a ba shi dama sai tashi da kansa zai iya tashi daga kwanci to ko ba zai iya zama ba wasi'u sai ya ƙara yalwata masa shi kenan sai ga ya zauna sai bingire sai ya bashi damar zama sai ga ya zauna daram ana tafi ana tafi sai ƙara yalwata wa mutum sai ga ya miƙe ya dabo daga dabo sai kuma ya ƙara yalwata masa sai shiga tatata daga tatata sai miƙe sai ba shi dama har tsere sai a yi da shi na duniya to wasi'u kenan sannan bayan ya yi masa wannan da ba shi da hanyar da zai faɗi abin da yake cikin ransa sai ta hanya ɗaya ta shi ne kuka in kuma yana sannan sai a ƙara masa yana cikin farin ciki za ga yana dariya irin ta yara to daga nan za a ƙara masa sai fara gwalangwalantu mahaifiyarsa ce kaɗai za ta dinga fahimtarsa daga nan wasu sai ƙara buɗa masa sai fara tsambare na magana daga nan sai ya buɗa masa sai magana ta miƙe tar sai gashi na shirya waka sai ya zo ya huɗuwa sai ya jawabi sai ya ta da hankalin mutane sai ya jawabi wani zai kwantar da hankalin mutane jefa su cikin tausayi da jin tsoro da ga makamantansu wanda da da babu to wasi'u kenan yana ƙara yana ƙarawa yana ƙara yana ƙarawa sannan sai ninga ƙara masa ilimi sai ga an zo ana koya masa a ba ta sa sai ya iya sai a koya masa da wasali sai ya iya duk wasu ne fa buɗa masa iki yana buɗa masa yana buɗa masa shikenan sai ga wata ran ya wayi gari shi kansa yana rubuta littattafai yana koyarwa to wannan din mai hankali sai auna kaga zama ba wanda zai ba mutum shi banda Allah in ya sunce shi in duk duniya ga ta mutum ne bai isa zauna ba miƙewa daga zaune shi yake ba bawa in ya janye shi ba wanda ya isa yin tafiya ya taku kyauta ce yi masa in ya janye bayan da za a yi shi ke furci shi yake ba da shi in ya janye ba wanda zai ba shi furci ya bagara haka irin wayan abubuwan to shi yake so mai la'akari sai mu duba na Ubangiji Sansarin da yake buɗa abu yake buɗa abu kuma a farko idan koda za a ga yaro ya fito ko wani abu ya same shi iya uwarsa da ‘yan danginsa kaɗai aka ƙaddara zukatansu su ji tausayinsa amma yana ƙara girma kuma sai a buɗa a cusa ƙaunarsa da tausayinsa a zuciya duk wanda yake mafaluki. da wani abu ya same shi in dai babba ne ba mai sha ina iyayensa sai dai aka gudunmawa a taimake shi to wasu ne yake buɗa mutum irin waɗannan abubuwa to raka mai hankali shine zai kaɗaita Allah subhanahu wata'ala ya ji kunyar Allah subhanahu wata'ala ya zage dantse ya ba Allah subhanahu wata'ala ya bar abin da Allah ya ce ibai kuma ya nemi yardarsa domin wannan duk da ake yi ɗazi ne duniya ce wucewa take yi amma lahira ita ce ba za ta wuce ba in yaba Allah shi ke da sai fana'id duniya sai karewa duniya ita kuma ita ma haka an ce wannan kasar da muke ciki ananatil arda nan kusuha min adarafiha masana suka ce ai da duniya tsakaninka haka so ɗari biyu girmanta lokacin da ake taho wannan ta yau so ɗari biyu amma tauye ta yake yana rage ta yana rage ta yana rage ta har ta kai inda muke nan sannan zamanin annabi adamu alaihi alkama girmanta kamar kwanji muna'iki kamar kwanji muna'iki rage ta ake rage ta ake rage ta ake rage ta ake yau a tafin hannu ɗaya sai ka ɗauki ƙwaya dubu haka girman jikin rage shi ake ƙarfin rage shi ake yi komai yana ragu sannan ga ta da saurin cancanjawa da juyawa idan ne imani ba wani guri ba fagen nan wanda ya shekara hamsin bai zo ba in ya shigo bata ji ba zai taɓa gane ba to guri ne mai yawan cancanjawa kar ya ruɗe ka ɗaukakarta ba ɗaukaka wuce daman ita idan ta tsakiyar ka iki kuma ɗanta ɗaya ne ji masu magana kuma ya ɓata tana ta wawake ta nemo shi to duk wanda ta kamo ɗaga shi za ta dinga yi tana ɗaga shi sai ta kai shi can tsakiyar kan za ta gani ɗanta ne ta riƙe ba ɗanta bane ka sandara shi da ƙasa to duk wanda ta kamo ku ba ɗan nata bane kar ya ga ɗaukaka duniya ya rufe da ita za ta tandara shi da ƙasa in ta ɗaga shi za ta sauke shi yanda take yi sake ce mutum madura mai tunani akan yanda take in dare ya zo sai kuma taba rana ba na ta ko ba taba dare ba sai ga abin da ya baka tsoro sai zai baka tausayi abin da ya baka tausayi sai zai baka tsoro ko haka yake yi wala alinan mangi zaria yana ce in na ratsa kofai zubabbe sai na kanta na yau da gobe ya taba komai yana faɗa wani guri ya ce dandalinsa na cin abinci babu komai sai ku murci inda za masu mulkin sai wanda ya isa da protocol ake zuwa gurin to babu komai sai ku murci wani guri ce da gurin sai masu iko yanzu ko koma su tarko koma su tarko babu babu komai sai ya ce wace sai fajen ɓalɓal da tsara sai karen na ta ƙara an ka ba a tara ɗan adam ba haka take da wannan haɗarin da wannan sharar wuraren da duk ake yanzu zamaninmu abin da muke ciki ba da tunani muke irin kallo na dabbobi muke yawon shakata da bude ido da ake na duniya a je a dinga tarar da wuraren da mutane suka wuce suka bari wai a bada kuɗi a je a kalla wai shikenan a ta ɗaukan hoto wannan wai kawai ake kaga an duba irin wuraren rum ancient rum irin su greece su jordan su ina ne daga ana ta nuno su wai kallo muke na ido amma da basira wannan gine-ginen da suka yi su suke son gurin kuma suka zauna suka wahala suka yi amma me yasa ba su zauna ba tun an cire su to wanda yake yanzu shi ma haka za a masa ko ya tanadi ko kar yi to shine kallo na basira amma su muke mai ta gani ana daukan hoto mu je mu kare a dauka waye mun je mun gani shikenan ya kallon irin da dabbobi ba ka tunanin cewa wayannan abubuwan da suka gina suna son gurin dan su ji daɗi su miƙe kafa suka yi amma yau da gobe ta share su gaba daya a kai wannan a dawo a kai wannan a dawo duk gidan da aka mutuwa malakan ɗaukar rai sai ya juya in aka yi kurura sai sai da aka zan ƙara duk sai ya ne ya fita duk gidan da aka sai ya faɗa gidan haka da aka zan ƙara duk kuma sai ya ƙara duk to fana'ud duniya sanau ahwalil akhirah da tsarmakatai tsoro iri daban-daban na lahira tun daga wajen naza'a zararai akwai tsoro shiga kabari akwai tsoro fitowa daga kabari akwai tsoro a ardu da za a dinga zuwa matsaye matsaye matsaye matsaye har a kai na ƙarshe wanda mutum zai tsaya daga shi sai Allah yi masa tambaya a dukkan abin da izare da abawa akwai tsoro a ciki in ba ta darukin mutum aka yi da rahama ba to ba zai kai labari ba Allah ke darukin mu da akwa wasa'ir umurihima da sauran al'amuransu su duniyar da lahira wata kasirin nafs da kuma takaita burin zuciya wata hazibiha da kuma tsefe ta da tsarkake ta dukkan gyambo da take da shi da ƙurji da shirkami da take da shi tana zubar ruwa ka a wanke ta tas ta dawo ta zama mai lafiya wa hamlaha alal istiqamati a kuma dora ta akan istiqama wannan babun akan wanne yake shi sa malamai suka ce wannan tahzibuha wa hamlaha alal istiqama yana buƙatar shehun murshidun murabbi malami mai shiryarwa mai tarbiyyantarwa sannan wanda zai riƙe hannun mutum yi wasilu ila ɗariƙil haq ya shigar da shi ta farkin gaskiya to sai mutum na buƙatar wannan in ya samu malami mai irin wannan to ya yi sa'a in bai samu ba to ya kwaci kansa da kansa ya tashi tsaye ya kwaci kansa daga dukkan dattin da ke ciki warinta da wannan gyamban da take da shi ya kware raba da shi shi kuma ana samun haka ta hanyar wanda ka san baya ƙaunarka sai ka wanke zuciyar tas kullum wanda baya ƙaunar mutum baya masa kallon arziki kullum duk abin da yake na kirki baya kallonsa ƙoƙari ke ga ina lahani yake a cikin mutum duk ran da yace da mutum marowaci to kar ya ce kar ya faɗauka zancen kawai aka yi bai faɗa ba sai da ya gamu in ya ce makaryaci bai faɗa ba sai da ya gamu in ya ce annamimi bai faɗa ba sai da ya gamu to daga ya faɗi wannan ka samu aiki sai ka tashi tsaye kafin goshin mala'ikan ɗaukare ka tabbatar wannan sufar baka da ita kuma ka dinga roƙon Allah in akwai ta ka raba ni da ita in kuma babu kar ka jarrabe ni da ita sannan sai masoyi na gaskiya wanda ba zai mutum almandana ba shi ma kamar madubi yake ya ce maka wane kana da sufa iri kaza kaza rabu da ita to rabu da ita sai kuma ka da mutane wadda za ka yi su maka baka ji daɗi ba to sai ka kiyaye ta kai ka karbi da ita kar ka yadda ka rayu akan ta kuma kar ka yi wa wani wannan ya nuna maka cuta ce ta zuciya kar ka yadda ka zauna akan ta sai kuma cututtukan zamaninka shine dawul a ƙarani in ka ga abubuwa suna ciki kamar yanzu da duk mafi yawan wanda aka yi mu'amala da shi ta kuɗi ci zai ba tsoron Allah harkar kuɗi yaudara a kansu ko kar mutumin da yake raye ya yadda ya ce ba shi da wannan ya yadda cewa a'a sai an tashi tsaye wajen rabuwa da wannan auren baki cutar wannan zamanin ci cutar zamanin ce mutane suna kallon sai mu ce shuru sai ya afku tuku sai a gefe ɗaya don faɗa ai kaza da ita ce almundaha ita ma cutar mu ce kar mutum ya ɗauka ba shi da ita muna da ita ƙoƙari mutum zai yi kada ya kuskura ita fa akan wani mene ta hazibu ha hamluha alal istiqam ɗauke ta akan za ta daidaita akan hanyar Allah kawon ka tsaya daram dam baka karkata dama ko hagu ba to shine wannan babun akan wanda yake magana Allah ta'ala wal inna ma a'izukum bi wahidati an taqumu lillahi masana wa furada summa tatafakkaru Allah madauki sarki ce inna ma a'izukum bi wahida ina yi muku wa'azi ina jan hankalinku da abu guda daya shine kadai ta Allah amma an taɓomo lillahi ku tsaya tsayin daka ku ja damara ku zage dantse saboda Allah masana biyu ko kurada da ɗaiɗai ko ɗaiɗai sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani a cikin halittar da Allah yi da irin canjawar da take yi ku yi tunani ku san akwai Allah kuma shi kaɗai ita ce fassara ta ɗaya fassara ta biyu ita ce ta dalilin saukar ayar mutanen maka suna inkari akan annabi alaihissalam bisallar shi ai zukun bi wahida an ta ƙumu lillahi ku tsaya saboda Allah babu son zuciya babu rashin adalci ku biyu ku zauna kai da ɗan uwanka ko kuma kai kaɗai sun mata tafakkaru kai tunani shin Muhammadu sallallahu an a cikin dukkan Quraishu akwai wanda ya fi shi kamala kowa shi kadai aka ce tsaya kar ya saka son zuciya akwai wanda ya fi shi kamala shin tun da yake an taɓa samun sa ya tuntuɓan harshe shin an taɓa samun sa da wani abu wanda ike za a ce a sha? Cito ku kalli wannan. Me wannan shi ne zai zo da abu ku ce ko kuna tuhumarsa, shi ne sun wata tafakkaru ma bi sahibi ko min jin shi ke. Waƙala ta'ala, inna fi kalƙis samawati wal ardi, wakti lafi laile wannan hari da ayatin li'ulil albabi. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات Allah madaukin sarki ce inna fi khalqis samawati wal ardi hakika a cikin halittar sama da ƙasa halittar sama da ƙasa wakti lafiyar laili wannan hari da sabawa dare da rana la ayatin akwai ayoyi akwai dalilai na wato kaɗaitakar Allah subhanahu ta'ala amma ba ga kowa ba li ulil albabi ga masu hankali an ba an zaɓi abu uku ne ayat uku kawai ta faɗa kalbus samawati ka dubi sama al'ardi ka dubi ƙasa ikhtilafin laili ka dubi safanin dare na wannan kukun kaɗai sun ishe ka akan kudratin lahi wa kamali azumaki sama ka kalle ta ga tana ko masu tatsuniyar kacin cika ciki za ka ce maka tangan-tangan canki suka ce masu kan Allah ya ce sama da ƙasa haka ba haushe yake faɗa ce kulun kulufi ta ko ta ce me gauta shirin baci ba ta ce tangan-tangan masu kan Allah in ka sani suka ce sama da ƙasa su ne tangan-tangan masu kan Allah ko kalli sama inda take ka kalli girmanta ka ga yadda take yadda take tsara yanzu ka ga ta fitan sannan ka ga taurari a cikinta suna yawo ka ga wani tauraron bai fitaro ba amma an ka ɗauke shi ya ninka wannan duniyar tamu so miliyan ɗari duk suna ci suna ciki kawai kana kallanta aka sannan babban abin da za ka lura da shi ba ta da wacila ba wacila sannan daga can sama da isa ba wata kugiya take rike da kamar da take rike da fankokin nan kawai cewa yi tsaya nan ila da hawalil arditiya tsawon autar halata a china ɗa'i'ina ba a ce na ɗa'i'aci ba. Ba, in ɗa'i'aci ne ba masu hankali ba, ɗa'i'ina sufa ce ta ƙoƙala. Jumlar a larabci lafazin na masu hankali ne. Allah na magdin mai hankali sai abin da sama da ƙasa suka yi domin hankali suka yi. Mai wannan ƙarfin ba a ja da shi. Suka ce a ce na ɗa'ina ce ɗau an aukara ko kun ƙi ko kun so. sai mun je yadda muna cikin biyayya sai na ɗa'i'i na ba ɗa'i'a ci ba ɗa'i'i mun bi muna so to ya tsaye da ita haka to za ka ga akwai abin izina rafa a samawati bai gaira amajin a rauna ya ishe ka karatu sannan ƙasa ya shimfiɗa ta ai gudu a kai asara a yi gine-gine a yi noma-noma a tafi da ababen hawa duk abin da ake so a yi amma ba taɓa gezo ba kuma ƙarƙashinta zafi ne da ba shi da kwatankwaci ran da ya sai nuna sai ɗan fasata sai burka ya fito biyanar kadda abin da yake gura ya ce to akwai aya sannan iri-iri sai ƙasa wata sai ku ɗebi siminti a ciki limestone wata yashi ne sai ku ɗiba da shi za ku yi gilas ɗin jirgin sama ku yi gilas ɗin mota ku yi gilas ɗin abin da ake so wata kuma ita za ku ɗauka ku ce yin abubuwa ne irin na su ban ɗaki ceramic da sauransu ita ce wata kuma cikinta za a fasa sai a samu man fetur wata kuma sai a samu zinari wata kuma sai a samu azurfa wata kuma a samu kwalli kuma za a shuka wani abu a cikinta sai ya fito yanzu kamar munan najeriya ta mu kasar ya allah ne imanin ita kai malamu sheik ibrahim sale balarabe ne sai kai kasar ku fa da za a so fagiri a kasuwa irin wannan mai shi wani ne ko ka dasa fa sai ya kama sai ya ganye sun da albarka da allah ya wa kasa sai wannan jin ko kwana bakwai kenan ya kaɗe wanda iwa annabi Yunus Alessandro da Fanna. To kaga miyarsa ita annabi yake so a Madina da Isra. Aka ce baya tambayar abinci amma ana miyar ya kaɗe a gidansa Alaihissalam ya ringa tambaya ko an gama sallam sai suka yi mana ita sai muka ce a ba mu irin aka zo da shi aka shuka su a can din nahiyoyin in ya kai baya ba ta wuce girman gwanda amma wannan da aka zo aka shuka a nan ta kai girman ƙwarya ta fito ana ta ɗiba sai ga ta kai girman ƙwarya sai rundunar ce ta wannan ƙasar albarkarta Allah ya sa tana da yawa duk abin da ka shuka zai fito wani gurin gero ake yi za su yi kamar ƙasar gabas ɗin nan wajen guri da sauransu san bai fiye dawa ba sai dai gero wani gurin shinkafa wani gurin doya ga sanan iri-iri haka duniya take ga itatuwa nan mun san hikima ko mun sani ba duk abin da Allah ya halitta akwai hikima a cikin sa shikenan ko faƙina azaban nar shine natijar sakamakon tunanin ina azaban nan yake shi daga azabar wuta وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر ubangiji ce ba za su yi duwa ba zuwa rakumi nan kuma yana magana ne akan balarabe da kwanani ya sai kuma bai sha ruwa ba in kuma kana da wata bukata da shi ka amfani da shi yadda kake so in ranar shan ruwan sai ka kaba shi ka ƙara kwana ɗaya yau gobe jibi in ka ba shi tafiye da zai ta kwana goma sha biyu a kwana uku zai a kwana uku zai irin su Khalid ibn al-Walid da aka ce je ya ramuka ya kai gudunmawa yana ganin bala'i zai fada kafin ya je ya hana su shan ruwa kwana uku a kwana uku ya tafi da su ya je gurin ya kai ɗauki kada bala'i ya fada to yana da wani sannan nono ko na saniya ko na mai in ka tatso shi ka saka shi yau a cikin galan ka rufe in ya kwana uku galan ɗin zai bindiga zai yi tsami ya kumbura amma in ka saka na raƙumi su ya kwanta talatin ba abin da ko canja ba yana nan a madaras shi haka yake komai nasa daban yake kuma in shi ne yake cewa ne ya bugi kirji in ka ɗora masa kaya shi raƙumi ba za ka dinga ɗauka kana sauke yanzu in ka ɗora wa jaki kaya in za ka sauke ya za ka yi saruwa za a kama ku sauke amma banda raƙumi shi durƙusawa ne sai ta zugiya kwa ko magan ita ka ake iya sauke kan da ke kansa ba kamar kan sauran halitta mota sai ka nemi masu sauka wannan amma shi aka tsara shi in in za ka dora masa ka kai sai durƙusa sai ka sauke cikin sauki sannan in ka hau giyarsa baya ɗaya ce tak in ka hau raƙumi ka gama dukan duniya ba zai tashi ba ka girgiza wata amma kana ɗaga ƙahohonka biyu ka sa masa giya zai ɗaga in baka iya ba to ba zai tashi da kai ba to yana da wannan kuma zai shiga cikin sahara yana shimfiɗa takon nan nasa ba ta nitsewa yana tafiya in ya gawurta ya zama amali in kuka je masauki zango aka sauka komin yawan kayansa ba zai kwanta ba sai kun a haka sannan ku sake tashi ku wuni kuna tafiya in dare kuka sake zuwa zan gobe zai kwanta ba sai kwan tafiya kwana uku bai sauka ba haka aka yi shi amma in ka tsora masa kaya in ka tashe shi bai sa wannan takon nasa ya bugi girjinsa ba to kwantar da shi ka sauki in ku ya sa wannan ya bugi kirji to ko ina za ka ce ya kai ina ke cewa wanda ya bugi kirji ai daga rakumi aka koya eh bai sa da ce ka balarabe ka duba shi ka gani dan da shi ke tafiya sannan shi kaɗai ke tafiya wa ila sama'i in ya daga kansa kuma samar ya ce dube ta kai farufi ariya aka tsaye da ita aka ɗaga ta sannan ya duba dama ko hagu dutse zai gane sai ce ila jibali kaifa nusibat kaga duwatsun da aka kafa su ba sa tambal tambal suna tsaye ko ba sa tashi kamar angalala in ya duba ƙasa ƙasa zai gani sai ce ilal ardi kaifa sudihat daga ƙasa yaya aka shimfiɗa ta ya ce fa zakir ina ma anta muzakir duk wa'azi kuma kai mai tunatarwa ne wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fa yanzuru la ce fa me zai hana su tafiya a doron ƙasa su yi la'akari su ga yanda jama'a suke karewa daman sabobi ko na mutanen kirki ko na mutanen kawai mutanen kirki suna kyakkyawan ƙarshe mutanen kawai suna mummunan ƙarshe al'ayata ko kuma al'ayatu. Al'ayata ko al'ayatu, wanda ka faɗa a na larabci ya yi, shine sar ayata wani ma'ana ikra al ayata fa'ulun bihi ne wannan amma kace al ayatu sai ka ce ma'alumatu al ayatu ma'aluma ayar sanan ya ce an san karshen ta malamai sun sani shikenan ya zama mubtada da kaba yace wal ayatu fil babi kasiratun ayoyi wannan babin suna da yawa min al ahadith al hadith as sabiq al kayyis man dana nafsuhu bai kawo ko wani hadisi ce hadisin da ya wuce mai hankali shine wanda ya fi karfin karfin zuciyarsa wa amila da ma ba'd al maut ya aiki saboda bayan mutuwa wal ajizu bai raguwar dabara man atba nafsuhu hawaha wanda ya bar zuciyarsa abinda take so wa tamanna alallahi al amani idan ga wa Allah burin an fada aljanna wai shine a gaba amma ba ya aikin ba ruwansa to wannan shine yace to ya isa mai hankali tunani a wannan aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalam No? No. Sha hudu? wannan kuma goma kwacila irin kamar dirka da in an samu gini ko a ƙauye haka zai abin in ka saka ka kare ba zai faɗo ba shine wacila Allah ya tsaye da sama ba wa cira dirka da za ka tsora mudi zai tsare ta haka ita ba wannan shi ne wa cira Thank you.